jayayya tsagabai haƙu magana ce wadda take tabbas lalle lalle ai la mahisa anu ba yanda za a yi a kaucewa haka ba yanda za a yi ce an kaucewa haka bal huwa waqin wala budda bari abu ne wanda sai ya afku ba yanda za a ala na'am walakin asaram sai dai abin da yake damun mutane mafi yawa a cikin mutane la alamuna ba su gane wannan ba duk sore ukule saboda hankulansu sun samu takaita hankali na hakika shine hankalin da ya dora ma'abucinsa akan ya fahimta daga Allah to wannan shine hankali amma hankalin da zai nuna ma ga yanda zaka juya halittar Allah ga yanda zaka ka kai kaza ka waje kaza ga yanda zaka ka amma kana nesa da Allah bai nuna ma Allah ba bai sa ka san Allah ba bai sa ka yadda da Allah ba to wannan hankalin ba hankali bane a hakika domin ko bai tserar da ma'abucinsa ba in ai iya ruwa fidda kai in mai kwana hankalin ko ai bai fita ba shi yasa kenan ya tabbata ba mai hankali ba ne in duk irin abin da ya tayo a ce ya gano kaza ya yi kaza ya yi inji kaza ya yi abu iri kaza din na bajinta amma bajintar a banza tun da dai ba hankali tun da bai san Allah ba hankali a hakika shine sanin Allah al'aqalu alfamu anillahi ta'ala hankali na hakika shine bawa ya fahimta daga Allah tabaraka wa ta'ala me ake nufi da shi bawa ya gane me ake nema daga gare shi ya tsaya da wannan liku suri ukulin bisa babi stila ilgablati alayhim saboda takaita hankulan su tunda rifkana tarin jaya a kansu fa yunkuru na zalim shi yasa suke musun wannan wa tabiru bi aksara da aka ce walakin na aksarahum isharatu nuni ne ila annal aqalla alam zalim cewa an akan sami yan kadan wanda suka san haka wa huwa wahid min alf wannan yan kadan din ɗaya ne a dubu ɗaya ne a dubu lima ta kaddama fil hadis dan abin da ya gabata hadisi ya adam a harij ba san nari min zuriyati ubangiji zai ce annabi adam ka tashi ka fidda yan wuta a cikin ƴaƴanka fa yurju min kulli alfin wahida annabi adam zai tambaya to no zan fitar ya ubangiji ya ce 999 a cikin duddubu annabi adam ya ce ya zan haifi ƴaƴa haka amma a ce wai duk a 'ya'yan da na haifa duk dubu sai ɗaya ne kawai za shi aljanna ɗari tara casa'in da tara da wuta sai ce su suka aikata abin da ya jawo haka amma ka zo tun da ka ce haka kai kana da ta cewa to ka zo kai ne ma za ka tsaya wajen hisabinsu ya tara su gare shi kowa a kawo takarda aiki gashi nan ka auna ka gani wanda duk ka ga bai cancanci ya je wuta ba ka ware shi ba za a kai shi wutan ba shi ne yadda dabarani ya fi hadisi yadda shawar ayar rufairun mai yake faɗa a manzumatul kubra wa fil kabiri a harajar dabarani anna abana hakamu dayyani a mujamul kabir a dabarani ya fi hadisi cewa ubanmu shine annabi adam shine zai alƙalanci tsakanin Allah da ƴaƴan annabi adam din da ƴaƴansa shi annabi adam in domin shi za a ce masa to ka zo ka tsaya kai masa awon aiki ka auna duk abin da suka aikata wanda ka ga aikinsa bai saboda ya tafi wuta ba ka ware shi ba za a kai shi wutar ba to walbaki linnari sauran 169 duk yan wuta ne huwa yuhi huwa yuhi wa yumit wa ilayhi turja'un Allah shi ke rayawa yake raya wanda ya so ya raya shi ke kashe wanda ya so ya kashe wanda rayawar iri iri ce akwai rayawa ta da can mutum bai da rai an bashi rai akwai rayawa ta da can mutum bai san Allah ba amma amma shi dama a shiryar da shi ya san Allah yanda irin wannan raya wanne Allah ya nuna zuwa gare ta a suratul an'am amman kana mayyitan amman kana mayyitan fa ahayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas wannan an raya su rayar wanda za su san Allah hakika rayayye wanda ya san Allah wanda duk bai san Allah ba to ba rayayye bane shi yasa sanin Allah shine rayuwa ta hakika rashin sanin Allah shine mutuwa ta hakika to akwai wanda Allah yake yore musu san Allah yake yake ke shiriya gare su san Allah akwai wanda kuma ake ake kashe su ba'ana a dora su akan bisa rashin sanin Allah ya zama ba san Allah ba duk irin yadda zaka nuna musu Allah ba za su san Allah ba akwai kuma wanda su ba sa motsi amma ake kaddara su yi motsi inna halaqana insana min nutfatin amshajin nabtali fajannahu sami'an basira akwai wanda suna da ran Allah zai ɗauke ran wa ilai turja'un kuma gare shi ake mai da ku za a mai da ku filahira ta alahira fa za zai kun biya malikun zai muku sakayya akan duk irin ayyukan da kuka ai hairi ha wa sharriha da wanda yake mai kyau da wanda yake mara kyau duk irin aikin da bawa dai yayi to haka zai ga sakamakon ya ayyuhan nasu يا جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور Mm.
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Eh, ce ne da su ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu ya ku mutane ai ahala makkata mutanen makka ashara bi zalika mufassir yayi nuni da wannan ila anna al-hidaba law idza cewa maganar da su ake walakin al-ibrata bi umumi lafzi la bi khususi sabab sai dai a koyaushe ana doban gamawan lafazi ne shi yasa dukkan mutane ma Allah yana kiransu kuma dukkan mutane Allah yana faɗa musu kaza ku mau'izatu min rabbikum cewa gafa gargadi babba ya zo muku daga wajen ubangiji kitabu littafi fihi malakum da ya faɗa muku irin haƙoƙin da ku kuke da su wa alaikum da kuma haƙoƙin da ake da su a kanku me za a yi muku me ake so ku ku yi Ah, matukar kun yi yanda aka ce ana son ku yi to yanda aka ce za a yi muku din haka za a yi muku in kuka saba kuwa za a yi muku akasin haka wanne ne gargadin menene gargadin da ya zo ga dan adam gaba ɗaya daga wajen ubangiji wa hul qur'an shine qur'ani shine qur'ani Ah, wato shi qur'ani ya zo ne don ya zama tunatarwa ga kowa da kowa wanda kuma ake faɗa malamai suke faɗa cewa haƙƙin kowane musulmi ya ɗauka kamar ƙur'anin nan ya zo ne domin sa shi kaɗai ba wai ya zo don duk jama'a ba don in an ce ya zo don jama'a to tun da wancan bai aiki da shi ba wancan bai ba wancan bai ba to ni ma bara in bari ai na shiga cikin yama to ba wannan a game da ƙur'ani domin a ranar lahira daga kai sai ƙur'anin za ku tsaya a gaban Allah ba za a kawo ma sauran mutane sun yi aiki da ƙur'anin ko ba su yi ba a'a daga kai sai ƙur'anin za ku tsaya a gaban Allah ƙur'anin ya zama hujjatu laka wa alaika hujja gare ka cewa ka yi aiki da shi ƙur'ani ba lauya kamar ƙur'ani domin in dai ka rike shi ka yi aiki da shi tun an je lahira fa ba zai bari a taba ka ba za a ce ka yi kaza ka yi kaza ya ce ubangiji ya farke na a duniya yunashidu fi irra'ihi la habibihi wa ajrid bihi su'ulan ilaihi muwassila yanda shadabi yake faɗa ko Ah, yana magiya a cikin sai ya yadda da wanda yake masoyinsa shi ko qur'ani ya isa hanya mai sadarwa zuwa a samu yanda ake so wajen Allah yadda ake so wajen Allah shi yasa ah, lauya ne babba ah, wato kuma yana shiryarwa ga duk abin da zai amfani dan adam daga kyawawan ayyuka wa ah, wa arsala lima yanfa'u min mahasin al'amal shi yasa qur'ani ya shirya ga duk abin da zai amfani dan adam daga kyawawan ayyuka duk wani abu mai amfani to akwai shi a qur'ani wanda jara amma ruru min qabaiha ya tsawatar daga duk akan abin da zai cuci dan adam daga munanan ayyuka duk abin da zai cuci dan adam qur'ani yayi bayanin sa shi yasa me ya rage ina da yana so ya amfana duniyarsa da lahira to ya dawo ya riko da qur'ani ya rike qur'ani haƙiƙanin riko wanda littafi ne ba sauyawa littafi ne wanda yake tabbas daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala duk wani abu tsari ne na wani amma qur'ani Allah ne subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi maganar Allah ce Ah, wa shifa waraka qur'ani ya kunci waraka Ah, wato fi haza a wannan magana akwai tana zulumin Allah li ibadi sakowa kasa kasa daga wajen Allah ga bayi ka annallaha yaqulu kama Allah yana cewa da bayi a baya an faɗi cewa kafirai idan da za a ce duk wani abu da ke duniya nasu ne da za su iya bayarwa don su fanshi kansu amma a ce ɗan adam ko wani ya ce zai bada wani abu don ya fanshi kansa a ranar lahira to wannan fansar ba abin da za ta yi masa ba za ta kai shi ba inda za a iya fansar kan a nan duniya kana son ka fanshi kanka a lahira to tun a nan ne za ka fanshi kan nakan ba sai an je lahira ba Ah, amma a nan duniya to nan mai amfani ne za ka bayar dan Allah abu dan kankani ya zama Allah ya ninnin kama ka je lahira ya zama wannan abin kariya babba gare ka da- daga azaba washfa qur'anin nan waraka ne limatis sudur ga abin da yake cikin zukata min al aqaid dawa'un magani ne limatis sudur ga abin da yake cikin zukata min al aqaid al fasida daga gidu wanda suke batattu washukuk da kokonce kokonto sudur al muradu biha al qulub min babi tasbitul hal bismil mahalli wal ma'ana abinda ake nufi annal qur'ana shi qur'ani muzakiru mai tunatarwa ne wa wa'izun mai gargadi ne da shi ne ake samun waraka na duk abin da yake damun zukata na daga kulli da hasada da kiyayya da kuma aƙidu batattu in dai za a tsaya a yi riko da qur'ani to duk wa'annan an maganin su duk irin wa'annan an maganin su ba wai in ana karanta qur'ani alhali bai shiga zuciya ba to ba da wannan ba amma inda za a karanta qur'ani ai lura da abin da ya kunsa to an yi maganin irin wayannan ɗabi'u munana wa hudan qur'ani shiriya ne min ar-ralalati daga bata wa rahmatu rahama ne lil mu'minin ga wanda suke mummunai wa hudan ai nuru shiriya haske ne yuqzafu fi qulubil mu'minin da ake sanya shi ake jefa shi a zakatar mummunai yumayyizuna bihi al-haqqa wal batila suna bambancewa da wannan hasken tsakanin daidai da ba daidai ba yuqzafu yuqzafu fi qulubil mukafilina to da ake jefa shi a zukatan wanda suke cikakku yumayyizuna bihi al-haqqa wal batila suna bambance gaskiya da abinda ba yake ba gaskiya ba da wannan hasken wannan ayar ta kunshi ishara zuwa shari'a da ɗariƙa da haƙiƙa ya yi nuni zuwa shari'a da ya ce mau'izatun min rabbikum domin ta shari'a da ita ne ake tsarkake zahiri in ba a tsaya an yi riko da shari'a ba to ba a tsarkake zahiri ba yasa duk wanda bai riko da shari'a duk wani abu da zai ce zai riko da shi na ɗariƙa ko wata haƙiƙa to kamar wanda duk ya kwaɓa jikinsa ne da najasa a ce kuma ya ɗauko kaya na gani na faɗa ya sa dan Allah wannan yayi ado ai bai ado ba ai gwamma ya gusar da wannan najasar daga jikinsa in ya so duk ma tufafin da zai sa ya sa a gan shi lafiya amma ya ce wai yayi ado alhali duk jikinsa najasa eh duk jikinsa kashi amma yana da awar wai yayi ado ya sa tufafi na gani na faɗa to wani tufafi ya sa shi yasa dole sai an ɗauki shari'a an rike ta kamkam yayi nuni kuma ga dariƙa da yace wani dushfar lima fi sudur waraka ne ga duk abin da yake damun zukata domin ita dariƙa da ita ne ake tsarkake zukata daga dukkan abin da bai dace ba manufar dariƙa duk dariƙun nan manufar su shine a tsarkake zukatan bayin Allah daga dukkan zaman wata sifa wadda bai dace a ce an same ta a zuciyar mummuni ba yayi nuni zuwa ga haƙiƙa da yace wa hudan wa rahmatul lil mu'minin shi qur'ani shari'a ne rahama ne ga mu'minai tijalle bil anwari domin bayyana haskake haskake as-sadiati mai mai masu bayyana fil qulubi azkata yana kasancewa ne da hakika alama hi alai wadda da sababinta ne zai ringa ganin abubayen da take a yayin nan ne zai ga Allah shi ke tafi da komai ba wani abu da zai gani sai ya ga Allah tare da wannan abu ma'ana ya ga cewa Allah ne yake tafi da wannan daman duk wata halitta ta Allah kamar sako ne daga Allah zuwa dan adam cewa ka gane ni fa ni ne ni kadai ba wani eh ta'ammal sudural kainati fa innaha min al malikil a'la ilayka rasailu laqad hadda fiha law fahimta risalata ala kullu shay'in ma halallaha badilu ko me sai ya zama bawa in ya gan shi to duban yadda Allah yake sarrafa shi yake sai ya zama kome yana nuna masa Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid ba a sannan ne zai ga Allah ya fusaci zuwa gare shi fiye da kome sani ko na zauki ya haura ma ilimi wanda yake yaƙini ita haƙiƙa amfanin riko da ɗariƙa ne in an riko da ɗariƙa haƙiƙanin riko to shine ake kaiwa ga martabatul haƙiƙa a kai ga duban Allah tabaraka wa ta'ala cewa shi yake sarrafa komai haka din bai tabbata kuwa sai fa an yi ɗabi'antu da ɗariƙa da shari'a amma da zai ce yaushe yana ɗariƙar ma amma ya kai wani matsayi yau sai ya yi wuridin ai ba sai ya yi ba ko ba sai ya wazifa ba wani ai mahajubai aka bari da yi to bai samu komai ba ba wata hakika ta gaskiya da zai samu sai dai samu hakika ta banna wannan ne yasa aka ce hakika wadda shari'a bata ciccibo ta ba to batacciya ce shari'a kuma wadda bata kai ga ma'abucin riko da shari'ar ya kai ga hakika ba to ita kuma ta zama wofantacciya kamar wadda take yadda mace shi yasa abinda ake nema a riko da kowanne daga ciki a riko da shari'a wanda riko da shari'a shi zai kai ga riko da ɗariƙa riko da ɗariƙar zai kai ga riko da haƙiƙa haƙiƙar wadda take ta gaskiya to alhamdulillah sai mu kulbi fadlillahi lokacin yayi fa
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله سبحانه وتعالى ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kul ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyafrahu lalle fi farin ciki mai farilillah da baiwar da Allah ya yi musu al-islami shine addinin nan na musulunci wa bi rahmatihi si farin ciki kuma da rahama ta Allah me ya rahamar Allah alqur'ani qur'ani bawa duk halin da yake ciki yana musulmi ya tuna cewa Allah ya shirye shi ga musulunci to bai kamata ma wani abu ya dunguza a masa du- zuciya ba bai kamata a ce wani ya muna na abu- wani abu ya muna na masa zuciya ba tunda Allah ya hore masa musulunci in yana ganin akwai wani abu wani bangare na duniya da ya tsere masa to akwai wanda yake an bashi ninkin ninkin wannan amma ba a bashi musuluncin ba to yanzu da shi da shi waye ai shi da Allah ya hore wa musulunci an masa wata babbar baiwa da ba baiwa kamata haka kuma an ba shi ƙur'ani za ka ɗau ƙur'ani ka karanta an hore ma karantawa kuma ka san da kai fa ake Eh, Allah yana magana da kai kai tsaye kai da shi inda ƙur'ani zancen Allah ne a koyaushe ƙur'ani zancen Allah ne in ka ɗauka ƙur'ani yana faɗa ma i kaza ba kaza i kaza ba kaza da kai fa ake shi yasa Allah yana magana da kai ai an nuna ma ka isa an nuna ma ƙarshen isa shi yasa kai farin ciki da wannan kada wani ras- ko rasa wani abu na duniya ya sa a ce hankalinka ya ɓaci ko hankalinka ya tashi kana hangen kai ai an yi ma ba kai an yi ba a komai an yi da kai matukar dai kana musuluncin nan matukar qur'anin nan yana naka matukar zaka ɗau qur'anin nan ka karanta Ah, to komai an yi da kai ba abin da ba a yi da kai ba da abin da ya tsere ma kyale shi bai kai komai ba dangane da abin da kai ka samu shi yasa ku yi farin isi farin ciki da baiwa ta Allah da rahamarsa fa bi zalikal farli da wannan baiwar wa rahmatu da rahama ta Allah fa laflahu si farin ciki huwa hayr wannan shine yafi ah, ya fi min majma'u daga duk wani abu da ake tarawa mutane suke tarawa min duniya ne daga duniya wal ma'ana abinda ake nufin cewa wanda duk yake ya sifanci da sufofin nan da aka faɗa a baya ya kamata gare shi koyaushe a ciki ya zama yana cikin farin ciki ya gode wa abin da Allah ya ni'ima da shi gare shi ya baiwa da ransa da jikinsa a wajen hidima ga Ubangiji wanda Allah ya nu- ya dora kan shari'a ai abin da yake wajibi a kansa ya ɗauka komai mai duk abin da ya akan ya bauta ga Allah bai komai ba bai kome ba dan bai biya kankanin kankanin ni'imar da Allah ya masa ba bai biya kankanuwar kankanuwar ni'imar da Allah ya masa ba wala tawana kada ya kasala wanda Allah ya jefa hasken san Allah a zuciyarsa abin da yake wajibi a kansa ya karar da jikinsa a cikin yin hidima ga Allah ya ta ibada ga Allah kai ya cimma lahu zalikan nuru don wannan hasken ya zamo ya cika a gare shi wayazda da surur dan farin cikin sai karo wannan so na Allah yu'abbiru an hal arifun ita ce wadda masana Allah suke bayyana ta bil hamrati da giya ta san Allah saboda me takan sa maye ga ma'abutanta fiye da mayen da giyar duniya take sawa illa iyaka ita mayen da take sawa akan shirya ne akan daidai mutum ya zamo a taba shi ma amma a janibin Allah ne bai san an taba shi ba Eh, wani sahabi ana shirin kashe shi yake yin waƙoƙi yake cewa shi dai za a kashe shi musulmi ai bai damu ba ai bai damu ba in dai za a kashe shi musulmi eh, walastu ubalihi na qutal musliman ala ayyi janbin kana fillahi masra'i wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsal shilwi mumazzai ya ce aini inda za a kace ni ina musulmi to ba abin da zai dame ni ba abin da zai dame ni a raba ni da musulunci shine an raba ni da komai amma ba ba ba a raba ni da musulunci ba duk da abin da aka raba ni ai ba komai bane kaga wannan mayan san Allah ne yasa yake wannan duba washarabi suke kiranta abin sha wal humayya ko maye sukura domin da ita ne ake maye wal fana ake fana'i daga duk wani abu komai in ba Allah ba masanin Allah ya ce Allah ya ƙara da gare shi ne ibn al-farir sharibna ala zikr al-habibi mudamatan sakirna biha min qabli an yuhlaq al-karmu mun sha wata giya bisa tuna masoyin mu shine Allah sakirna biha min yi maye da ita min qabli an yuhlaq al-karmu tun kafin ma a kyalici inabin da da shine ake giya ta duniya wani masanin kuma ya ce لجسمي يا أزولي فإن الجسم مطلوبي سلاه ولا تنكر شراب هما همي قلبي فإن القلب محبوبي سقاه همي قلبي ولا تنزل جسمي يا أزولي kar da ka duba ga jikina ya kai mai zargi na fa innal jisma domin jikin na da kake gani madlubi wanda yake nema na wanda nake nema salahu shi yasa na manta da shi ba ta jikin nake ba ta in ga na kiyaye tsakani na da shi babu abin da yake wajibi a kansa ya ta kokarin kiyaye tsakaninsa da Allah ba wai ya jikinsa yake ba ai mun sa kaya ko ai ga ga mu mun fito fat fat ba ina wannan me ai aiki ne na baya ai kai tunanin tsakaninka da Allah me matsayinka a wajen Allah kai ta kokari wajen kyautata wannan ko yaushe ya zama baka da tunani baka da abin da ka sa a gaba sai ko kyautata matsayinka a wajen Allah kada kai musun sharaba humayya kalbi shan bikila ko giya ta zuciyata ya domin zuciyata wanda nake so shi ya sayar da zuciyarta ba allan da nake so shi ya samun mayan sansa wa qala al-arif wani masalin Allah yace muwarriha li hadhihi al-hamra yana bayyana wannan giya a fatilka hamru shuhudi tud'a la hamratul karmi waddinani fatilka wannan hamra shuhudi tud'a ana kiranta giya ta cewa koyaushe bawa dubansa Allah shi yasa sai ya zamo kamar mai maye da duban Allah tabaraka wa ta'ala la hamratal karmi ba wai ana kiranta giya ta inabi ba wadda nani ko irin wadda ake sawa a tulina ita ba a tulu ake sawa ba a zukata ake sata yana daga wannan fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala la su da ma an gada kali nafti da humfi da a ce za su daidaita bisa tsarin biyayya ga Allah da mun shayar da su wani ruwa wanda yake mani imci domin mu gwada su mu gani Allah subhanahu wataala yakan shayar da masoyinsa irin wannan ko a kai shi wani matsayi a kai mutum masoyin Allah matsayin a ba shi damar duk yanda ya ce abu yi haka zai don a duba a ga to zai kyale biyayyarsa ga janibin Allah ya dawo wajen cewa shi abin da ya sa a gaba ya faɗa wa abu yayu shi kenan an bashi a nan koko wannan matsayin da aka kai shi zai maza ya ga ya bashi ma ba wajen a tsaya ba ne tunda in aka tsaya shikenan sai a koma wani abu daban an tashi daga abin da ake bukata sai bawa ya koma abdul ijabati ko abdul kashfi ko sauransu ya koma bawa ne na amsawa shi duk abin da ya faɗa Allah zai amsa ya yi haka a cikin halitta wannan ya sa a gaba a tuɓe wannan a yi wannan shugaba a naɗa shugaba kaza a tuɓe wannan a sabu wannan ya zama mai kuɗi wannan ya zama kaza ya zama duk wannan ya sa a gaba amma janibinsa da Allah kuma ya ɓaci yayan ya ɓaci shi yasa wanda suke na Allah an ba su irin wannan ma sai su ce su ai maza a fidda su ba sa son wannan ba sa son wannan su ake a jarrabe su kawai shine lidafti na humfihi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga ma'abuta son sa kuma ya tashe mu a cikin jama'ar ma'abuta kusacinsa da ƙaunarsa huwa wannan khairu ya fi min majma'un daga abin da suke tarawa min duniya daga duniya nan akwai kira'a biyu akwai min majma'una shine biliyai wata akwai kuma kira'a tajma'una amma shi falyafrahu to wannan yar ita ce kira'a saba'iyya ta kuwa a cikin kira'o'i goma ne ba a cikin kira'o'i faltafrahu akwai kira'a faltafrahu amma a shari'a ce ba saba'iyya ba wannan ya fi daga abin da suke tarawa minar duniya na daga duniya wa zahari fi ha da kawace kawacensa kawace kawacen duniya kayan ado na duniya wa abhamaha an kawo ta a rufe aka ce min baji da ba ce minar duniya ba isharata dan ainuni ila annaha hasisatu zuwa cewa ita duniya kaskantacciya ce la tusawi junaha ba'ura ba ta daidai da fukafikin sauro ba ba ta kai matsayin ma junaha ba'uratin fukafikin sauro ba shi yasa ma ba ta cancanci a ce an ma faɗe ta ba sai dai kawai an nuna zuwa gare ta don wannan abu an an faɗe shi ai ambatan abu wani lokacin ɗaukaka sakansa a ce za a ambace shi to
قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل جديد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم كباني لاباري أهبروني كباني لاباري ما أنزل الله لكم abinda Allah ya halitta ya saukar gare ku mai rizkin na daga arziki fajaltu minhu haraban wa halala haka kawai arzikin da ba ku kuka yi shi ba amma da baki sai ku ce wannan haram ne wannan halal ne wannan matsayin ku ne haka din daidai ne gare ku kal bahira ce kamar bahira was sa'ibati da sa'iba wal mayitati da mushe ita bahira da sa'iba kun ce haramin ne ita mushe kun ce halal ce tunda ai mushe wai Allah ne ya kashe shi ko abinda Allah ya kashe shi ya fi cancanta ma a ce wai dan adam ya ci fiye da abinda shi dan adam da kansa ya kashe kula Allahu azina lakum ce ne da su Allah ne ya yi muku izini a cikin wannan Allah ya muku izini ne ku yi wannan fi zalika ta'lil wa ta'lim a cikin wannan halattawa ko haramtawar la Allah bai muku izini ba shi yasa ba haƙƙin ku bane ku ce za ku halatta ba haƙƙin ku bane ku ce za ku haramta ku bari abinda Allah ya halatta ku ɗauke shi a matsayin halal abinda Allah ya haramta ku ɗauke shi a matsayin haram shine matsayin ku shine matsayin ku Allah shine mahalicci kuma shine mai halattawa ko mai haramtawa shi yasa abinda ya halatta ku rike shi a matsayin halal abinda ya haramta ku rike shi a matsayin haram wannan ayar ko da yake ana magana ne akan ab- dangane da abinda za a ci amma ta zage zata akan dukkan nau'o'in abubuwa na rayuwa dan adam duk wani abu a rayuwar dan adam wanda Allah ya ce wannan halal ne to wani kowane ne ya ce a'a ai a haramta shi ba daidai bane ba daidai bane sai in ya zama masala zai bayu zuwa wata banna babba to irin wannan ba laifi an haramta domin da a- an ce ba daidai bane domin da abin da zai bayu zuwa abin da ban- abin da yake banna daidai ne a ce kada a yi shi haka nan dukkan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ba daidai ba ne wani ya ce zai halatta shi ba wanda yake da matsayin halattawa illa iyaka abin da aka ga ya zamo dole sai an yi to ta fuskar larura a iya cewa a yi shi ko da asali ba daidai ba ne kamar yadda a ƙur'ani kaga aka halatta mushe tare da an faɗi cewa mushen haramin ce amma aka ce in mutum ya kai halin larura idan bai ci mushen ba ma zai mutu to ba wasu malaman ma da yawa suka ce ai a sannan ya zame masa wajibi ya ci mushen In- domin in bai ci mushen ba har ya bari ya mutu to ya saba wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cewa kada dan adam ya yadda yana ji yana gani ya jefa kansa ga halaka wala tulqu bi aydikum ila tahaluka shi yasa ah, malamai suka ce a kamar sannan ma sai ya zamo amfani da mushen ya zamo wajibi saboda wannan dalili larura آه، وحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر أزرة ما كيان السبب الأصلي سم برهسة كأكل ميت وسلم وقبل وقت الزكاة أدى والقصر والإفطار إذ لا جهد حتما مباها مستحبا وهلاف أو لا وإلا فعزيمة تراب yadda jalaluddin suyudi yake faɗa a kawkabar sadi da yake bani akan rusa ya ce ita rusa ta kan zama wajiba kamar cin mushen inda ya zama in ba a ci mushen ba za a za a kai ga halaka ko munan wuyata to a sannan sai a ci mushen faman yurqurra fi ma masatin gara mata janifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim am ala la tabtarun ko Allah ne muku izini a cikin wannan am ala la tabtarun a a ba Allah ne muku izini a cikin wannan ba bari abin da yake akwai kuna kaga ƙarya ne ku dangana ga Allah tukazzibuna ko takazzi takazzibuna takazzibuna kuna yin ƙarya min nisbati zalika ilayhi ta fuskar dangana wannan zuwa gare shi kazzaba yayi ƙarya kazzaba ko ya ƙaryata wani ya ƙaryata wani shi yasa nan ana nufin ƙaryan ne shi yasa takazzibuna ne ba tukazzibuna ba an a a kuna yin ƙarya ne ku dangana ga Allah ta fuskar dangana wannan gare shi kuma wannan yasa dukkan wanda zai magana a addinin Allah lalle ya taka tsantsan kada dan abu ya dace da san ransa ya gaggawa cewa ai daidai ne kuma sannan zai tsaya ta neman dalilai akan a samu je zama wasa daidai ko kuma dan abu bai dace da san ransa ba ya ce ai haramun ne a sannan kuma za a shiga wai neman dalilai dan a tabbatar da abin haramun ne to addinin Allah ba haka bane kakka tsaya akan kana da naka matsayi ka tsaya a matsayin neman hujja kake akan duk abin da zaka aikata ba wai ka ga yanda zaka yi din ba daga baya ne zaka nemi hujja a'a daman baka da dai baka da wani abu da ka sa a gaba abin da kawai hujja ta nuna ma to shi zaka dauka wannan shine addinin Allah a shine addinin Allah ba doka bace ta dan adam wadan an ga dama a iya bi ta dabaru a goge ta shi kansa wanda ya dokar yana ji yana gani ba shi da yanda zai ya zama yanda ya rubuta dokan ne bai rubuta daidai ba to dokar Allah ba a yi mata irin wannan ba a yi mata irin wannan in kace za ka yi irin wannan to ka halaka ka nemi kuma ka halakar da wasu do ma zannu lazina وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون waɗannan da suke kagar ƙarya su dangana ga Allah me suke zato ne haka kawai ka kagi ƙarya ka dangana ga Allah tabaraka wa ta'ala to me kake zato ranar lahira in ka koma gare shi kana zaton zaka kagi ƙarya ka ka dangana ga Allah Allah ya- ya kyale ka ina ai ba azzalimi kamar ka faman lam man tare ala Allah al-kaziba wa kazzaba bil haqqi izda'a ai ba azzalimi irin wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ga Allah ai ayyu shay'in zannun bi ai me suke zaton Allah zai musu me suke zaton Allah zai musu yawmal qiyama a ranar alqiyama a ya hasibuna annahu la yu'aqibu dauka suke kawai za su ga mai ƙaryar su dangana shi ga su dangana ƙaryar gare shi su je su tadda shi ba zai musu azaba ba dauka suke ba zai musu azaba ba za a kyale su kawai la ina ba za a kyale su ba ba za a kyale su ba wato ashara da zalika ila anna al-istifham inkari ai la bagi hadha zan bai dace ba a riga wannan zaton wala ali bai kamata ba wala yanfa bai da amfani wa amma qawluhu fil hadisi tabi a ce to anan an ce ka ai zaton wani abu a janibin Allah amma kuma ga hadisi ya zo kursi inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ana inda zanni abdi bi ni ina nan ga inda bawa na yake zato na fazalika fi haqqil mu'min wannan dangane da mu'mini ne fazannul hayri billahi kyakkyawan zato da Allah zaton alheri ga Allah ba wa ya ringa ɗauka cewa shi zai ga alheri a wajen Allah yanfa ulmumina yana amfanar mummini mummini wanda yake ya bada gaskiya ga Allah ya rayu yana ta kokarin bin Allah to wannan dan ya ɗauka cewa in ya je wajen Allah zai ga alheri wannan ai mai kyau ne Ah, wannan zaton nasa zai amfane shi wa ammal kafir amma wanda yake kafir ifa la yanfa'uhu zalika wannan ba zai masa rana ba ma dama ala kufri matukar dai bai ba kafircin ba matukar ya dore akan kafircinsa me wannan da suke kirkira karya suke danganawa ga Allah suke zato zai same su ranar alkiyama Ah, inna Allah hakika Allah subhanahu wata'ala da zufarin Allah mabucin baiwa ne ga mutane Allah ya yi wa mutane gaba ɗaya baiwa ai da'i minhum wal asi ai da mai bin Allah daga gare su da mai saba wa Allah kowa yana karɓar baiwa Allah mai bin Allah yana karɓar baiwa Allah wanda babbar baiwa da yake karɓa shi a haƙƙinsa shine da Allah ya yi masa gam da katar ga ya bi Allah wanda yake mai sabo ko wanda ko da wanda yake kafiri ne to shi ma dai yana karɓar baiwa Allah mai sabo mumuni yana karɓar baiwa Allah ta dangane da cewa an faɗa masa in ya tuba ko ya tayi fari za a iya kankare masa wannan saban da yake yi eh, kuma cewa duk sanda ya tuba za a karbe shi qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya bai saban Allah wanda yake kafiri shi ma dai Allah ya nemi masa baiwa dangane da cewa an jirkinta azaba daga akansa inda duban abin da yake ne a janibin Allah nan take za a saukar masa da zaba malau ya yi lawun nasa bai ma kasa mu matar ka ala zahariya min dabba wa zalika fi duniya amma wannan dangane da nan duniya fa ni'amud duniya ni'imomi na duniya laysa tabi'atan littaqwa ba mai bi bace ga tsoron Allah ko da wanda bai tsoron Allah yana karban ni'ima daga wajen Allah Allah ya yi ni'ima ga kowa a nan duniya shi yasa ga fir'aunu babban mai saba wa Allah ne babban kafiri amma Allah ya bashi mulki ya masa ni'ima aka bashi mulki har yake gadara yake cika baki cewa in ma akwai wani ubangiji to ai kasa yake da shi yanzu shine babba ana rabbukumul a'ala fa sharafa nada fa qala ana rabbukumul a'ala amma alimtu lakum min ilahin gairi wannan ya ce gaba ɗaya ma ku ce kuna da wani ubangiji ba ni ba ai ba gaskiya ba Allah ne ya masa ni'imar haka ƙaruno Allah ne ya masa ni'ima ya zama taskokin da yake ajiya ma mukullan sun fi ƙarfin ɗaukan jama'a duk wannan ni'imar ah, da Allah ya yi ne eh, yadda wani yake faɗa fir'auna mali wa hamana al'ula za'amu anni bahiltu bima yudihi qaruna Ah, anni bahiltu bima yudihi qaruna Ah, to Allah ya yi ni'ima hata ga wanda yake kafiri bal ya sabita to bari ni'ima ta duniya tabbatacciya ce bil kisratil azaliyya da rabo na temple azal lil mu'min wal kafir ga mu'mini ko wanda yake kafiri illa iyaka wajen ash'ariyawa sai su ce wannan ni'imar a gaskiya ba fa ni'ima bace ni'imar duk da aka yi wa kafiri to ba ni'ima bace tunda za ta koma azaba a haƙƙinsa matuƙar ya mace yana kafir yanzu su a wajen su wannan ni'imar ka ce mata ma ni'ima sai dai majazi amma tun da hakikata za ta koma azaba azaba kuma da take madawwamiya to ai ba a ce ni'ima ce ba ba daidai bane a kira ta ni'ima wa malika firin ala wa malika firin ala na shaudan rufai rumma yake faɗa a manzubatul kubra ko walakin aksaran na sai dai mafi yawan walakin aksaran sai dai mafi yawan mutane la yashkuruna ba sa tsayawa su gode wa ni'imomin Allah Allah ya yi mutane da yawa baiwa bi imhalihim da jinkirta musu azaba wal in'ami alaihim da kuma ni'imomin da ya masu bi anwa'in ni'ami nau'o'in ni'imomi kal aqali kamar hankali wasami da ji wal basari da gani wa gairi zalik da wani wannan sai dai mafi yawan su ba sa gode wa wannan ni'imar ai la yasrifuna ni'ama ai ba sa sarrafa ni'imomin da Allah ya yi musu fi masarifiya inda ya dace a sarrafa tunda ashkuru haqiqatan sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi alaihi min aqalin wa ghairihi ila ma hulika li ajli yanda malamai suke faɗa cewa shi shukuru a istilahi shine a ce bawa ya sarrafa duk abin da Allah ya masa ni'ima da shi hankali ne ko waninsa zuwa abin da aka halicci wannan abin saboda shi in ka ɗau wata ni'ima ta Allah ka sanya ta ba inda Allah ya yi ta saboda haka ba to baka gode wa Allah ba in ka kwana kana alhamdulillah alhamdulillah baka gode wa Allah ba in za kana so ka gode wa Allah to duk wata ni'ima da Allah ya ka ɗauke ta ka sa ta inda aka ce ka sa ta to shine ka gode wa Allah amma matakar ba haka aka yi ba to ba ai ba wa hina izin tun da yake haka ne falatan fa um tilkan ni'am sai ya zamo wannan ni'imomin da Allah ya yi ba za ta yi musu rana ba ba za ta amfane su ba illa idza sahiba al-iman wa shukr sai fa idan imani da godiya ya abuce ta fa in adimul imana shi yasa su mutane wanda aka wa imani an aka wa ni'ima in ya zamo ba su yi imani ba sun rasa imani da Allah ba su ba da gaskiya da Allah ba saratin ni'amu niqama ni'imomin duk da aka yi musu sai ta koma azaba a hakkin su shi yasa su ashariyawa suka ce wa malik kafirin ala ba ni'ima ma ta lafu fi qawli ahli al-hirzi illa bi sab'in julluha fil ardi zawaz al-istisna'i qala al-awwal wa sad wa shaqa'u la yubaddalu bil jawazi للصغائر على الأنبياء ومالك كافر على وأثبت الكذب وأن المعرفة واجبة بالشرع ثم الصفاء كهالكية ورازقية حادثة تقول الأشعرية وما تكون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تكون في شأن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم wato an taho an taho an yi wa jama'a bayani cewa a tsaya a ta duban ni'imu a ta duban ni'imomin Allah wanda ni duban ni'imomin Allah yakan kai bawa ga matsayawa matsayin shuhudi ya zama koyaushe Allah yake gani shi yasa wasu da yawa daga ɗariƙu suka gina tarbiyya a cikinsu akan duban ni'imomin Allah yanda ɗariƙa tijaniya aka gina akan haka yanda wani shoibin baba yake faɗa usu ɗariƙi shehin al-muqawwami huwa tuqa wa farahum bil mun'imi yace wa irta'ahu fi mar'a shuhudil minna mujad mu'assinan bi zil jalali zanna wato harsashin harshashin da aka gina ɗariƙar tijaniya akai shine abu biyu na farko dan tijaniya na hakika ya tsaya ya ji tsoron Allah a ji tsoron Allah dan tijaniya ne na hakika ka gani to sai ka ga a wajen ma kamar ya fi kowa tsoron Allah shine ya tabbatar da cewa shi ga inda yake abu na biyu shine ya zama koyaushe duban irin ni'imomin da Allah ya masa yake kar ka tsaya duban ba a baka kaza ba ba a baka kaza ba ai yau na tashi ba komai yau an tashi ma abincin gida ya kare ina ina ka dubo yau an tashi gida duk mutan gidan da idan su eh wasu sun tashi kokawa suke idan yana neman tafiya ko an tashi da kafafu wasu sun tashi kafar a karye da sauransu to ka ringa dubo dai irin ni'imomin da aka yi ma ya zama ko yaushe farin ciki kake da Allah subhanahu wataala ta fuskar duban wannan ni'imomi da yake ma ke cewa zuciyarka ko yaushe ka kai ta ya zamo tana ta kiwo ne a makiyayar duban baiwar Allah ka taba kai ka zuciyarka ta kiwo makiyayar ganin babu babu ina ina kai kai ta ta kiwo makiya gurin kiwon dubo baiwa ta Allah ita'u fil mar'a shuhudil minna muhassinan bi zil jalali zanna ka tsaya ka kyautata zato da ubangiji ma'abucin ya baiwa ma'abucin girma ya zama koyaushe gani kake to ma an ce ba kaza Allah da ya bada kaza ya bada kaza ya bada kaza ya bada kaza wannan din ma ai zai ba tunda ya bada abu da yawa ya bada abu da yawa ya bada gani ya bada ciki ya bada kaza ya bada ya baka baki zaka ci wani bakin ma da bakin amma ba zai iya cin ba in ya baka dubura zaka je kai tsuguna abin ya fito lafiya wani da duburar amma ba ta aiki an dauke mata aiki shi yasa yana cikin wani hali na inna na ina cikin wani hali na inna na ko an baka zaka je ka fitsarar da bawali sanda duka bukata sanda duka bukata to wani wannan ne ma ya gagare shi yasa to Allah duk da ya hore ma wannan sai wani dan abu dan kadan zaka ce wai ai bai baka ba bai baka ba ka zaka kyauta da so shi ma wannan din sai a kawo ma shi to duk da aka taho da maganar haka sai zama kamar mutane sun kai matsayin mushahada sai aka tsaya aka yi musu bayani a matsayin mushahadar cewa dan adam fa ya ringa duban cewa koyaushe ga shi ga Allah koyaushe a gaban Allah kake aka ce wa ma takunu fi sha'ani bayan da za ka zama a cikin wani lamari ko menene amri ko wani irin lamari wa ma talu minhu min qur'ani bayan da za a yi a ce ka karanta wani qur'ani daga wannan lamarin a ce masalan ciniki za ka yi ka karanta ƙur'anin da yake faɗa wa halar lawul bai a wa harama riba ko a'a wato aure za ka yi ka karanta ƙur'anin da yake sa banki ma ɗabala kuma na nisa ko ko dai kowace irin mu'amala za ka yi za ka yi sallah ne ka duba cewa ƙur'ani ya zo ma da aikin salata za ka yi azumi ne ka duba cewa ƙur'ani ya faɗa cewa kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal ladzina min qablikum za ka yi zakka ne ka duba cewa ƙur'ani ya faɗa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yanda dai duk abin da za ka yi in ka koma za ka ga gashi ƙur'ani ya faɗa abin da yake mai kyau za ka ga an faɗa cewa gashi mai kyau ne mutanen kirki ne suke aikatawa abin da yake ba na kyau ba za ka gashi an faɗa abu ne mummuna in ba mutanen banza ba ba wanda zai aikata wannan shi yasa sai kai gaggawa ka bari to duk irin wannan bayan da za a yi kai wala ta'maluna min amali ba wani irin aiki da za ku haɗa ba huwa ummatau da can kamar ana magana da manzo ne sallallahu alaihi wasallam a yanzu ma sai aka ɗauko al'umma gaba ɗaya aka haɗa hasu ya zamo kenan da aka ja annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo shine farkon wanda ya usuli ya kai ga Allah al'umma ma aka ja su gaba ɗaya cewa ku zo gaba ɗaya ku zamo na Allah ba wani aiki da za ku yi illa kuna alaikum shuhuda sai ko mun zamo mu halarta gare ku sai ko Allah ya zamo yana nan tare da ku istisna'un min a'ammil ahwal wannan togaciya ne daga halaye mafi gamawa wato daga mafi gamawar halaye shine la ta'maluna min amali duk wani irin aiki da zaka ka tabbatar kana yin sa ne a gaban Allah shi yasa ka san ko aikin da zaka yi a gaban ubangiji ba daidai bane a ce danka ko bawanka ko yaronka za ka iya ɓoye masa wani abu amma kuma ka ce wai Allah ba za ka ɓoye ba shi ko Allah za ka ɓoye masa ya za ka sai dai ka bar aikatawa tunda dai an ce duk inda kake yana nan ba wani abu da za ka iya koye masa shi yasa ake faɗa akwai wani da yake so ya jarraba muridansa sai ya tara tsuntsaye sai ya da wannan aba wannan je ka yanka inda ba wanda yake ganin ka wanda zai je sai je sai wannan yanka wannan yanka wannan yanka sai wani guda ɗaya a ciki aka ba shi je ka yanka inda ba wanda yake ganin ka sai ya dawo da tsuntsun da ransa kai an ce ka je ka yanka inda ba wanda yake ganin ka ce ai ni na rasa inda zani ne ba wanda yake gani na domin duk inda nake nan ai Allah yana gani na sai wato malamin ya tabbatar cewa a cikin muridan nasa wannan shine kan gaba shine ya gane duk abin da ake nufi ba sai ko muna duban ku ruka ba muna tsinkaya akan ku istifiru na fi yayin da kuke haduwa a cikin wannan istifiru na fihi yayin da kuke haɗu a cikin wannan aikin ayil amali ai a cikin wannan aikin shi yasa koyaushe ka tabbatar Allah yana ganin ka inda ya umarce ka yana ganin kada aikata abin da yake ya umarce ka ka aikata ka tabbatar a koyaushe kada Allah ka tsaya tsayin daka kada Allah ya ganka ba inda yace yana son ya ganka ba kada Allah ya ganka kana aikata abin da yace baya son ya ga kana aikatawa ka tabbatar ka tsaya haka wa ma ya azubu an rabbika min misqali zarratin ko da gurgurdan kwayar zarra ko da gurgurdan kwayar kiyashi baya buya ya gibu baya buya an ilmi rabbika daga sanin ubangiji ko daga ganin ubangiji wazani zarratin ko da kwayar kiyashi ne asgari na malatin mafi kankanta a cikin tururuwai shi ya tafi kan cewa zarratin din ana nufin wato kankanin kiyashi wakila huwal haba suka ce a'a irin ƙurar da take ake gani a haske in yana shigowa ta taga wakila asgar bu'ura suka ce mafi kankantar sauro filari ko a nan kasa ne wala fi sama ko a sama ai fi sayil mawjudat a cikin baki ɗaya samammu wa bar an fi sama wal ardi ilmi shahadati halqi lahum saboda zama wa halitta iyaka ganin su sama ne da kasa shi yasa aka ce sama da kasa wa alam ka sani anna alamal mulki cewa akwai abu uku da akan faɗa akan ce alabul mulki akan ce alabul malakuti akan ce alabul jabaruti to ba za ka ji bambanci tsakaninsu shi alamul mulki shi ne abin da halitta suke gani kamar duniya nan ƙasa da abin da ƙasar ta kunsa da kuma irin abin da ya bayyana daga sama kamar rana kamar wata kamar taurari kamar hadari da sauransu alamul malakutu kuwa shine abin da ya wuce a ce an gani kama abin da yake saman burbishin sama kama al'arshi ko kursi ko mala'iku ko wani wannan alamul jabarutu kuwa shine alamul asrar alam na asirrai na ubangiji tabaraka wata'ala alamul izzatu ko wanda shine na hudun shine abin da Allah ya fifita da saninsa kamar sanin zatin Allah kamar sanin sufofin Allah kamar sanin abin da Allah ya wala asgara min zalika ko abin da yake kasa da haka abin da bai kai haka ba bai rafi wan nasri akwai kira'ar wala asgaru akwai kira'ar wala asgara wato ko raba ko nasba wato ya ci ya ce nasba amma la'alla jarra yake so ya ce ko na malaman nahau kamar min miskali zarratin min asgara min zalika ko min akabara ko ya zama jarra ce amma illa iyaka jarra za a yi ta dai da fataha ne ko tunda malayan sarifu ne saboda sufa da awan fi'ili ko asgara da akabara sifa ce kuma wanda yake ta zo da awan fi'ili shi yasa ba za su sarrafa ba ko a halin jarra da fataha za a faɗa ko ko abin da yake hafa haka kankanta wala akbar ko abin da yake ya fi haka girma illa fi kitabi wata gira wala askar min zalika wala akbar wata gira wala askar min zalika wala akbar illa fi kitabi mubin sai ko yana cikin littafi mabayyane sai ko Allah ya riga ya rubuta shi tun fil azal a cikin littafi mabayyane to ya zama an adabta akan min miskali wanda miskali din nan ko da yake an masa jarra da min za'ida amma fa'ili ne na ya azubu ko wa ma ya azubu an rabbe ka miskali zarratin asalin maganar yadda take kenan ko shi yasa yana cikin gurare tara da aka ce a iya yin adafi ko akan lafazi ko akan mahalli ko ya dib ala lafzi wa in shi ta ala mahallihi fi tis'atin udda wila ko alafin inna wasmi la wa habari lima mana wa ma lima wa ma arabta min masdari kaza su fa'ilin wa majrurin bimin shine wannan kaza su fa'ilin wa majrurin bimin kaza ka finni da'i fa fa mastabin ko wa illa bi kitabin mai sai sai ko yana cikin littafi wanda yake mabayyani shine lauhul mahfuzi to ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا نعم فدكوكجي أداة تنبيه أداة الكلمة تفدكروا يتابها ana zuwa da ita ne ita da bahas sami ulima bada dan mai sauraron magana ya faɗaka ga abin da za a faɗa a gaba wa ya ataniya biha dan ya kula da haka li izamihi dan girman abu dan girman abu ga wata babban magana za a faɗa amma ana bukata duk mai hankali ya taro hankalinsa duk mai kunne ya buɗe kunnensa ya ji wacce ce magana inna auliya allahi haƙiƙa waliyai na allah waliyai na Allah la haufin alaihim ba tsoro gare su duniya da lahira kula mai azanu su kan ba sa bakin ciki awliya'u jam'u waliyya min alwala'i wa huwa al-izzu shine isa wan nasru da taimako summu bi zalika an ambace su da haka domin su koyaushe abeban taimaka ne da Allah masu samun buwaya da buwayarwar Allah ba sa sa rai a cikin wani abu ko menene in ba kusaci da Allah ba abin da ya sha musu gaba su samu kusaci da Allah shi waliyu fa'ilu awan fa'ilu ne a ko dai waliyu mai ma'anar fa'ilu ne mai ma'anar fa'ilu hiddimati rabbi wanda yake yajibinci hidima ga ubangiji ma'anar waliyu kenan bisa wannan cewa waliyu fa'ilu ne mai ma'anar ah, wato fa'ilu ne mai ma'anar fa'ilu shine wanda yake yajibinci hidima ga ubangiji wanda koyaushe ba abin da ya sa a gaba sai koyayyen da Allah yake so yayi bi kulli ma amkana dai kowane abu da ya masa imkani komai nasa sarrafawa yake abin Allah zuciyarsa idanunsa kunnuwansa bakinsa hannunsa kafafunsa hankalinsa eh, dukiyarsa komai dai nasa ƙoƙarin yake ya ga ya sarrafa wannan abin a cikin bin Allah a ce a wajen irin wannan ka tashi wani abu naka bai tsaya ya bauta wa Allah ba to gani suke ƙarshen asara kenan karshen asara kenan a ce ga wata gaba taka ko ga wani abu naka ga wata dukiya can ka ajiye ta amma a wannan ranar bata bauta wa Allah ba eh kai asara kai asara ko ga hannu an baka amma bai bauta wa Allah ba ga kaza an baka bai bauta wa Allah ba ai an yi asara bi ruhi shine da ransa da jikinsa da duniyarsa koko fa'ilu ne mai ma'anar mafulu shi dai a larabci fa'ilu yakan zo da ma'anar fa'ilu kamar gashi da yawa sunayen Allah irin su kadiru kadiru ne kadiru kaga ma'anarsa kadiru asalin ma'anar kadiru ne da irin wa'annan alimu asalin ma'anar alimu alimu ne to kuma fa'ilu yakan zo da ma'anar maf'ulu kamar da ake cewa zabihu ana nufin mazbuhu ko katilu ana nufin makatulu katilu ana nufin makatulu ai wanda Allah ya jibinci girmama shi da ba shi baiwa da kuma rahamarsa Allah bai wakala shi ba ga wani abu in ba Allah ba wannan asali wajen zuwansu yakan bambanta amma kuma a ƙarshe dole sai sun haɗe suna haɗewa ko da yake ko da sun haɗan kuma sai ya zama tafiyan kuma dai duk da haka ta sake wata bambanta amma dai dole sai sun haɗa duk wanda yake ya jibinci lamarin Allah to shi ma ku sai Allah ya jibinci lamarinsa bayan da za a yi a ce dan adam gaba daya ya mai da hankali akan lamarin Allah a ce Allah ya kyale shi in kaga an samu wannan to dan adam bai jibinci lamarin Allah ba Allah ya faɗa wa hadi ilaihi man yunib haka nan kuma duk wanda Allah ya jibinci lamarinsa da farko shine wato ya samu jazwa kenan tun farko to ba makawa a ƙarshe sai ya dawo shi ma ya kula da lamarin Allah yayin shi ne da maulama shehu ibrahim yake bayyanawa ya ayyuha almazlubu illam tasluki fa anta abtaru fa wayka fasluki wa ayyuha saliku illam tujza ba fa anta maqdu'un ko illam tujza bi fa anta maqdu'un fa wayka fajzubi kai wanda yake sali ya mazlubi shine wanda shi jansa aka fara to idan baka dawo ba ka rike hidima ga Allah to yanzu nan za a yanke ka gaba daya in bayan da za a ce Allah ya ja ka a ce kai kuma ka kau da kai daga lamarin sa kuma ya kyale ka sai kai ma a jefar da kai sai a jifa da kai haka nan kuma kai da ka jibinci lamarin Allah idan baka kai matsayin har Allah ya ja ka ba to jibinta ka lamarin Allah da gyara domin idan da daidai ne ka jibinci lamarin Allah Allah zai ja ka Allah da yake faɗa cewa in a tani abdi yamshi a taitu har wala in bawa na ya taho min da a hankali to ni a guje ma in dai na waje na yi yau to ni a guje ma zan karasa wajen sa ni da gudu ma zan je wajen sa shi yasa kenan dole in an samu ɗayan za a samu ɗayan sai dai a ce wannan ga inda ya fara wannan ga inda ya fara nihayatu arbabil qulubi nihayatu tabayanatul ahwal wal maqsidur rabbu yanda alfazazi yake fada a cikin ashiriya ko bidayatu arbabil qulubi nihayatu bidayatu arbabil qulubi nihayatu tabayanatul ahwal wal maqsidur rabbu to ta hajjau lalit bata duk inda za a samu mutum ya tsaya ya jibinci yin hidima ga Allah to shi ma ku Allah zai jibince shi da ni'ima da rahamarsa bayan za ka jibinci Allah ba a taɓewa a tsayawa a kofar Allah wanda ya tsaya a kofar Allah in dai kofar ce in dai ba bataye ba ya tsaya a wata kofar ne ya ɗauka ya tsaya a kofar Allah in dai kofar Allah ce to ba za a taɓe ba wannan shine asirin faɗin wato ubangiji subhanahu wataala a hadisi kursi ke duniya wanda duk min hidima wanda ya tsaya bauta min to ke ma ki koma ki bauta masa ya tun da yake haka ne sai ma wali ya zamo almunhamika fi da rabi mai kutsawa abin ubangiji labarin sara din ko to ufirat alaihi alwar wal asrar wanda aka kwararo musu haskeke haskeke da asirrai dan abin da yazo a hadisi ubangiji yake fada wanda ya matso ni gwargwadon dani daya to ni zan matsa kusa da shi kamar kamu guda wanda ya matsu kusa da ni gwargwadon kamu ɗaya ni ko zan matsa kusa da shi gaba guda wanda ya taho min yana tafiya a hankali ni ko zan je masa da gudu alamar wali kamar da yake zo a hadisi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga alamar waliyai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne wannan da izaruku idan an gansu zukirallahu sai ambaci Allah alamar waliyi shine da ka gan shi ya zama tunatar da kai Allah yake abinda ya sa su waliyai da an gansu ake tuna Allah bayyana haskaken sanin Allah wadda ke cikin zukatansu bayyana ta akan jikunansu wannan shine asirin faɗin ubangiji a cikin sifar sahabbai wanda suke kan gaba akan waliyan sai ma fi wujuhin min asar sujud alamun su afsakun su saboda yawan sujjadar su yawan sujjadar da suke tasa fasakun su da ka gani sai kaga haske hasken kuma na Allah hasken kuma na Allah man salla bil laili hasuna wajhuhu bin nahari Abu Bakar al-Asam yace awliyaullah waliyan Allah su ne wannan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jibinci shiryar da su su kuma suka jibinci tsayawa da haƙƙin bauta ga Allah da kira zuwa ga Allah waliyu daga wala'u ne shi ne kusaci da taimako waliyu na Allah shi ne wanda yake ibada zuwa ga Allah da dukkan abin da Allah ya faralta a kansa ya zama koyaushe zuciyarsa ta mai da hankali ga Allah zuciyarsa ta dalmiya a cikin hasken sanin girman Allah ta baraka ta'ala fa in ra'a idan ya ga wani abu ra'a da la'ila qudratillah sai ya ga dalilai akan ikon Allah duk abin da zai gani to ikon Allah yake duba a wannan abu in ya ji wani abu sami'a ayatullah ayoyin Allah yake ji in ya firici sai ya firici da yabo ga Allah in ya motsi to zai motsi ne a cikin bin Allah idan ya kokari yana kokari ne a cikin abin da zai kusata shi ga Allah baya barin ambatan Allah ba sanda zaka samu yayi kasala daga ambatan Allah ba abin da yake hangi a zuciyarsa sai Allah to wannan shine tsofin waliyai na Allah idan bawa ya zamo a irin wannan sai Allah ya zamo majibin lamarinsa mai taimaka masa mai taimaka masa ubangiji ya faɗa Allah waliyul ladina amanu Allah shi ke jibintar lamarin wanda suke mummunai an karɓo daga daga ibn malik al-ash'ari an abi malik ne ko an abi malik al-ash'ari daga abi malik al-ash'ari sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam an abi malik abi malik al-ash'ari yace ina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace akwai su bayi na Allah bayin nan na Allah ba annabawa bane ba shahidai bane amma a ranar alkiyama sai annabawa da shaidai sun zo suna burin ina ma a ba su irin matsayinsu saboda kusacinsu da matsayinsu a wajen Allah a ranar alkiyama ya ce akwai wani bakon balarabe a gefe ɗaya a inda mutanen nan suke sanda manzan Allah yake faɗan magana da jin wannan balaraban nan ba sai ya tashi bai durƙusa akan gwiwoyinsa ya ɗaga hannayensa sannan ya ce ya rasulallah ka faɗa mana wannan wasu wayi ne kace annabawa ma suna burin irin matsayin da za a ba su a lahira su waye sai manzo Allah ya ce um, faƙala shi abu malik al-ash'ari ya ce fara aiki fi wajen rasulillah al-bashira sai na gaban nan a fuskar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce bayi ne daga bayin Allah da yake sun zo daga garuruwa daban-daban da ba wani zumunci tsakaninsu da za a ce suna sadawa da juna ne saboda wannan zumuncin suna saduwa da juna ne don wannan zumuncin ba wata duniya ba ce ba wani kamfani ne aka kafa ba balle a ce an zo taron shekara ko ba wannan ba ne ya haɗa su ya taɓa zanen biya da za a ce suna baiwa da ita suna son junansu da rahamar Allah Allah zai sanya fusakunsu masu haske a ranar alkiyama ubangiji zai sanya musu mimbari na lu'ulu'i a gaban ubangiji mutane duk suna firgita amma su ba abu wani firgici da yake kama su mutane suna tsoro su ba sa jin tsoro an umar ibn al-haddab an rawaito daga umar ibn al-haddab kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutane a cikin bayin Allah su ba annabawa bane ba shahidai bane amma annabawa suna burin irin matsayin da ake ba su shahidai suna burin irin matsayin da ake ba su ranar alkiyama saboda darajar su matsayin su a wajen Allah sabai suka ce ya rasulullahi tubiru nabi amrin ba ka ba mu labari ba da lamarin wa'annan manzo Allah ya ce su mutane ne da suka so juna da rahamar Allah ba wai dan akwai zumunci ba tsakanin su ba dan wata dukiya ba da suke gogayya da ita na rantse muku da Allah hakika fasakun su haske ne su suna kan mimbari na haske ba sa jin tsoro lokacin da sauran mutane suke jin tsoro ba sa bakin ciki lokacin da sauran mutane suke bakin ciki sai ya karanta wannan ayar ala inna awliya Allah la yakhfa alaihim la yazunun na'am haqiqa waliyai na Allah ba tsoro gare su ba sa bakin ciki an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace ubangiji tabaraka ta'ala ya ce haqiqa waliyai na a cikin bayina yus karuna bi zikiri su ne wanda in dai za a ambace ni to su ma sai an ambace su in za a ambace su kuma to ni ma sai an ambace ni to wannan su ne waliyai na Allah shi yasa akwai auliya ullahi akwai auliya min dunillahi eh akwai wanda suke su auliya ne min dunillahi wanda su ne ake zargin wanda ya rike su eh innahum tazu shayatina auliya'a min dunillahi afasila zina kafaru an yi tahizu ibadi min duniya auliya rikon auliya min dunillahi kenan akwai ko auliya fillahi wanda irin wannan su ake faɗa a nan amma akan samu wasu masu bahaguwar fahimta sai su ɗau siffar wannan su kai wancan su ɗau siffofin da ake faɗa kamar da auliya min dunillahi su kawo auliya fillahi wanda ba haka abin yake ba wannan auliya ne fillahi wannan ko auliya ne min dunillahi to الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون suwaye wa'annan auliya'ullahi din da aka faɗa cewa lahum alaihim la yazunun su ne wanda yake sun yi imani kuma suka zamo suna tsoron Allah yattaquna Allah suna tsoron Allah bimtisali amrihi da bin lamarinsa umarninsa wahna hayi da barin duk abin da ya hani daga gare shi isharatu wato da mufassir yace humul lazina wato isharatu nuni ne ila annal ismal mawsula izwa cewa mawsulun nan allazina amanu habaru li mubtada'in mahzufi labarin mubtada ne shafaffe wa hadhihi aljumlatu wannan jumlar musta'anafatu jumla ce musta'anafa waqi'atun bi jawabi su'alin muqaddar ta zo ne a ba da amsa ga tambaya wadda take a bakaddarawa kamar da aka ce waliyan Allah ga matsayinsu don da nan sai mai tambaya ya tambaya to su ai waliyan Allah shine sai aka bashi amsa shi yasa irin wannan shine a malaman balaga suke cewa tsakani akwai shibhur kamalil ittisali ko akwai abin da ake kira shibhu kamalil ittisali ko fa ajaba ubangiji ya bada amsa tasafu da cewa su ne wannan da suka sifantu da imani da tsoron Allah abinda ake nufi su waliyai na Allah su ne wanda suka sifantu da imani shi ne kudurcewa ingantacciya wanda yake an gina bisa dalilai na yanke kuma suka sifantu da tsoron Allah shi ne bin duk abin da shari'a ta zo da umarni da shi aikata duk abin da shari'a ta ce aikata da nisanta duk abin da shari'a ta ce a bari ala ɗibki shari'a dacewa da yadda shari'a ta ce wannan ne ya sa kusheri ya ce sharaɗin wanda yake wali ya zamo abin kiyayewa kamar yadda yana daga sharaɗin wanda yake annabi ya zamo ma'asumi dukkan wanda shari'a za ta ce abu kaza da ya ba daidai ba ne kamar da gangan mutum ya bar sallah ya ringa da awarwai ai yana wani matsayi sallar da ita ce ƙarshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasiya gare mu da mu kula as-salatu ma malakat aymanukum wa awsa biha inda al-uruj muwakkida fa fiha yanalu al-abdu sirra taqaddumi manzon Allah yayi wasiya da sallar nan wakacin komawa ga ubangiji cewa ku kula da sallar ta zama wani kawai yace sallar ma ai ta mahajubai ce wanda duk zai wani abu wanda shari'a za ta ce ko ya ringa haɗuwa da matan da ba zu muharramansa ba ba matansa ba ya ce ai ya fi ƙarfin wannan ai wanda za a ce kasu haɗu da irin wannan sai wanda suke mahajubai shi ba mahajubi ba ne to duk wanda yake kamar haka to abin yaudara ne muhadau abin yaudara an tafi da hankalinsa ne an ɗora shi akan wani abu mummuna yana ganin akan daidai yake afa man zuyyina lahu su amalihi fara'ihum hasana fa inna la yurillu man yasha wa yahdi man yasha imam shafi yace da abu hanifa idan malamai ba su zamo su ne waliyan allah ba to ai gaba ɗaya ba wani waliyi ga Allah amma fa wannan kakkace kakkace kakkaji an ce malami waliyi ne ya je ka dau littafi ka ta da cewa ka je wajen ka da ce littafi ka zama malami a sai ka yi aiki wannan dangane da malami ne wanda yake yayi aiki da iliminsa shine za a ce ya zama waliyi sun yi imani sun kasance suna tsoron Allah to lahumul bushra
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ما سوى حال البشر يا تبت غريستن أنا رأي والدنيا فسرت an fassara wannan fi hadisin a wani hadisi rawahu al-hakim sahahu al-hakim da hakim ya rawaito shi kuma ingantacce ne bi ru'ya salihah da mafarki kyakkyawa ya rahar rajulu da mutum zai gani au tura lahu ko a gani gare shi tun a nan duniya sai Allah ya ringa nunawa ya ringa nuna musu ko ya ringa nuna wasu bayi nasa irin matsayinsu to an musu albishir kenan tun anan li'annahu wato domin lamarin da sha'anin laima kamar al-nubu wati illa al-mubashira ba abin da saura daga annabta sai ko albishir wa hiya ru'yas salihah ita ce mafarki kyakkyawa wa fil hadis ya zo a hadisi ru'yas salihah mafarki kyakkyawa bangare ne daga bangare 46 na annabta wasu ka ce abinda ake nufi da albishir din a nan rayuwar duniya saukar mala'iku gare su da albishir yayin mutuwa daga wajen Allah da yi musu albishir yayin mutuwarsu fada ubangiji tabaraka wata'ala ya shirya a kansa ta tanazzalu alaihim malaikatu Allah ta yafu wala ta zanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna wasu ka ce abinda ake nufi da albishir din a nan rayuwar duniya kyakkyawan yabo da son halitta gare su don abin da ya zo daga abin zare an ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu labari ar-rajul ya'malu al-amala min al-hayr mutumin da ya aiki aiki kyakkyawa mutane suke yabar sa akan wannan sai manzo Allah ya ce wannan magaggaucin albishirin mummuni ne mummuni ne ga mummuni albishir ne ga mummuni akai tun da gaggawa tun a nan duniya ya zo a hadisi idan Allah ya so bawa sai ya kiran mala'ika jibril ya ce da shi jibrilu ka ga wane ina son sa fa a hibba hoto kai ma ka so shi mala'ika jibrilu ya so wannan bawan na Allah sannan kuma ya shela a cikin sama shi mala'ika jibrilin ko mazauna sammai ku sani Allah yana son wane ko ma ku so shi ma abuta saman sai su so wannan bawa na Allah sannan sai aje masa karba a nan duniya sai zama a nan duniya ma kowa son sa yake in ba wanda yake tababbe ba to musashin muhakkika yace masana hakika yace idan bawa ya mai da hankali ga labarin Allah azza wa jalla zuciyarsa sai ta haske ya cika da haske da zai fi kalbihi ala wajhihi wani abu daga wannan hasken da ke zuciyarsa sai ya ringa kwarara a fuskarsa sai a ga alamun kaskan da kai da tsoron Allah sun bayyana a gare shi mutane sai su so shi su ringa yabo gare shi wannan ita ce magaggaucin albishirinsa da cewa Allah yana son sa da cewa Allah ya yarda da shi wasu suka ce albishirin a nan rayuwa a rayuwar duniya bayyana karamomi da biyan bukatu da gaggawa da sauki duk sanda bawa wanda Allah yake so ya fuskanta ga wani abu daga lamuransa kuriya ajilan sai a biya masa da gaggawa amma abin da ya fi kyau a yi zama an nufa da albishirin a nan duniyar baki ɗayan abin da ya gabata mafi girmanta shi ne a ce awwabawa gam daga tar ga bauta wa Allah da kuma a ce jikinsa ba shi da hutu in ba a cikin bin Allah ba da cewa zuciya tana farin ciki da haka amma albishirin a lahira to aljanna da abin da yake cikin ta na daga ni'ima madawwamiya ubangiji tabaraka ta'ala ya ce mata almu'minina wal mu'minat tas'alu ruhum baina aydihim wa bi aymanihim rana ce da zaka ga mu'mine maza da mu'mine mata hasken su yana ta kira da su yana ta kewaya su a gaban su da daman su bushrakum yawma jannatun tajri ta dalana za a ce abinda za a yi muku albishir da shi a yau shine aljanna da koramu ke gudana karkashin gine-ginanta halidina fiha alhali in kun shiga ba inda za a yi ku fita zalika huwal fawzul azim samun wannan shine babban rabo wafi lahira haka nan a lahira aljannati wasu sawabu aljanna da lada la tabdil lil kalimati la wannan magana ce ta Allah ba wanda ya sako ya ce zai musanya maganar Allah Allah ya ce wannan waliyin sa ne kai kuma ka zo da bakin ka ko da wani ilimin ka ai ba waliyi bane ai ga hujja ga kaza ga kaza ina sai ka gama an zaka yi littafi cikin duniyar nan kan ba waliyi bane to waliyi ne ba wanda ya sai musanya kalmar Allah la hulfa limawa'idihi ba sabawa ga alkawuran Allah zalikul maskur wannan abu da aka ambata huwa alfawzul azim shine rabauta mai girma Allah ya sanya mu daga mabiya ma abutanta alhamdulillah
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم قال الله سبحانه وتعالى وبنجي سبحانه وتعالى يتي ولا يحزنك قولهم irin maganganun da kafirai ko masu faɗi masu musun abin da Allah ya faɗa suke yi to kada su bata mare wala yuzinka akwai kira'a biyu imma bi fatil ya'i ko dai da fatariya wa ran zai a da fatar ya da rama zai ya hazunka kira'ar ruwayar hafsu kenan ko min babu nasara ya zama daga babin nasara aw da ramil ya'i wa kasrar zai ko kuma yuhzinka da rama ya da kasrar zai kamar ruwayar shi kenan min babu akrama kira'ata da sabiyata ne wal ma'ana abinda ake nufi la tahtamma kaka ce zaka damu bi aqwalihim da irin maganganun wayannan magana ce wannan ake da annabi sallallahu alaihi wasallama amma magana ce ma ga dukkan mummuni irin wannan masu maganganu akan janibin zaɓin Allah ko baiwar Allah sai su ringa faɗan magana wadda take in ka ce za ka saurare su za ta iya rikita ma kwakwalwa to amma abin da yake babban abin yi ka kyale su ka maganganun da suke ka su bata mare lata ta mai kwakwalin kakka damu da zantutukan su wala ta zallaha kakka yi bakin ciki saboda ita fa inna Allah mu'izzuka wa nasruka domin Allah zai taimaka zai buwayar da kai ya sa ka ka buwaye su ka fi karfin su zai taimaka ma wa hadha tasliyatu lahu sallallahu alaihi wasallam wannan ba da hakuri ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma ya alqahu dangane da abin da yake gamuwa da shi min azab daga cutar wayannan kafirai wa tabshiru lahu bin nasri wa zafari bil maqsud ane masa albishir ne da cewa Allah zai bashi nasara zai bashi taimako zai samu rabauta da duk abin da yake nufi haka ma kuma duk wanda ya tafi a wannan kadama ba makawa zai game da taimako na Allah zai rabauta da abin da yake nema da suke fada ma laka suke fada ma lasta mursalan cewa ai kai ba manzo bane wa gairihi ko wa gairuhu wa gairuhu da wannan sa sauran zantutukan nasu dukkan su dame ka innal izzata haqiqa buwaya alquwwata karfi istinafin istinafi ne lillahi jami'a istinafi ne bayani wato wala zaka qauluhum jumla ce insha'iyya inal izzata ko jumla ce khabariya shi yasa ta wannan bangaren akwai kamalul inqidai akwai kamalul inqidai sannan kuma kamar da aka ce wala yuzinka qauluhum sai aka yi tambaya me yasa aka ce kada magana ta bata rai sai aka bada amsa shi yasa ta nan kuma akwai shibhu kamalil ittisali tsakanin jumlolin wanda kowanne daga ciki dalili ne na abar wasul wato a yi fassalo hakika isa lillahi ta Allah ce a jami'a gaba ɗaya duk wata isa ta Allah ce wato ai wato huwa sami'u ubangiji shine mai ji ga duk abin da ake faɗa lil qawli ga duk wata magana da wani zai faɗa al'ali masani kuma da duk halin da wani bawa yake ciki wato isa ta Allah ce ayil galabatu ay rinjaye wasaldanatu da iko alkamila cikakke a sabitin lillah batattu ne ga Allah ya halauha alaman ya sha yana sufatan da ita ga wanda ya so in Allah ya so sai ya ba bawa buwaya yana ba komai ba a ga ya wayi gari ya zama wani dole a ce a yi da shi ko an so ko an ki dole a yi da shi in kuma Allah ya so sai ya tuɓe buwaya daga wanda ya nufa shi yasa wato izuman ta sha'u wato zuluman ta sha'u ubangiji kai ke ɗaukaka wanda ka so ɗaukakawa kai ke kaskantar da wanda ka nufi kaskantarwa Allah yana sanabil fi'ili da duk irin abin da wani bawa yake ba wani abu da wani bawa zai ya zama ya fita daga sanin Allah fa yujazi Allah zai musu sakayya akan abin da suke wayan suruka zai taimaka ma ألا ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون to inda mufassir ya ce wayan suruka shine mahashi ya ce alaman adaka Allah zai taimake ka akan duk wanda ya gaba da kai wa haza wannan maganar wadda aka faɗa a janibin annabi sallallahu alaihi wasallama yuqalu za a faɗe ta likulli man salaka dariqata sayyidil mursalin ga dukkan wanda ya bi tafarkin shugaban manzanni wa amila bi muqtaraha yi aiki da abin da ta hukunta wa ta'arrara lahul hussadu bil izai masu hasada ya zama suka tare shi da cutarwa domin ba makawa in dan adam ya ce ya ji ya gani zai bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ta gamuwa da cikas shi a kansa zai gamu da cikas zuciyarsa da shaidan zai ta nuna masa cewa to kai waye za ka zo ka ce sai ka ka sassauta wa kanka ba komai in ka ce ta wannan ne ai ba inda za ka kai ka dawo ka dogara ai Allah mai gafara ne ai kaza to duk idan ya tsaya tsayin daka har ya fi karfin su to abin da ya rage shaidan sai ya koma da baya ya ringa cuno mutane a kansa su ringa cutarsa wannan ya zo ya ce kaza wannan ya zo ya ce kaza wannan ya zo ya ce kaza me wannan yana yi me wannan yana yi me wannan yana yi ba mamaki a samu mai jifa ba mamaki a samu mai faɗar bakar magana duk a ci samun irin wannan to idan ɗan adam ya tsaya kula wannan cewa ya za a taɓa ni in shiru shi kenan shaidan ya samu abin da yake so sai a koba a maimakon fuskantar tsarin allah ɗan adam ya dawo ya koma fuskantar kare kansa wanda kuma shi ba a zo duniya bane don ya kare kansa ya zo duniya ne don ya dubi ya tsaya ya aiki da tsarin allah tabaraka wa ta'ala ya tsaya ya biyayya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga inda shaidan bai nasara a kansa ba ta fuskar ya zo masa kai tsaye sai ta yi nasara a kansa ta fuskar ya zo masa ta kan wasu to amma idan dan adam ya gane wannan ya gane cewa ba makawa irin yadda wa'ancan suka tara shi ma fa sai an taba shi tunda da ya tsaya akan tsarin tunda yanda sulaluddin suyudi yake fada in mutum zai kai matsayin a ce kullum mala'ika jibrilu sai ya sauko sun zauna sun hira to don isarsa ko don matsayinsa to mutane ba fa za su kyale shi ba sai an samu masu sukansa masu zaginsa masu cewa bai iya ba tallahi law sahibal insanu jibrila la budda lin nasi min qalin wa min qila tunda ga Allah ma wanda ya halitta amma halitta bata kyale shi ba an faɗi maganganu an ce yana da ɗa an ce yana da mace tunda Allah ma bai tsira ba waye zai tsira Allah ma da ya halitta kuma komai yake gare shi amma bai tsira ba daga bakin ɗan adam to waye zai tsira to idan mutum ya tsaya irin nan fayu ƙwalu lahu in ya gane cewa wa'annan duk abin da suke fa ba taɓa shi za su yi ba za a faɗa masa layu zinka ƙaulu kada maganganun su bata ma rai wa aibuhum da aibata kada suke wa hasadun da hasada da suke ma lannal izzata domin isamu lokacin wasabitu lillah abin mallaka ce matabbaciya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala yurdi haliman arada yana ba da ita ga wanda ya so wanda ake cewa ba zai kai ba in Allah ya nufi sai ya kai sai ya kai din wanda ake cewa ba inda za shi ko wanda ake cewa shine mai kaiwar in Allah bai nufi ya kai ba sai a waye gari ya faɗi Allah ne mai isar kuma shi ke ba da ita ga wanda ya nufa yudi haliman ala dana ba da ita ga wanda ya nufa falatan za min kada hankalinka ya tashi daga gare su ka zuciyarka ta raurawa saboda su wala tan tafi lahum kakka tsaya wani waiwaye gare su ala na'am faɗa kika ji inna lillahi man fi samawati wa man fil baki ɗayan wanda ke sammai da baki ɗayan wanda ke ƙasai din na Allah ne abidan bayi ne nasa wa mulkan mulkinsa ne wa halkan halittarsa ne man man din nan waqi'atun alal aqil ta afu ne ga mai hankali al muradu bi man fi samawati shi da yasa da aka ce man fi samawati abinda ake nufi da man fi samawati din al mala'ikatu mala'iku wa bi man fil ardi da aka ce kuma man fil ardi abinda ake nufi da su al insu wal jinnu mutane da aljanu wa hasau min zikir duk wata halitta da take sama ba sai lalle mala'iku ba din na Allah ne duk wata halitta ma da take nan ƙasa ba sai lallai mutane da aljanu ba din na Allah ne amma abin da yasa aka ware su ukun nan da mala'iku da mutane da aljanu aka magana a kansu li sharafihim saboda ɗaukakar su ne wal ulama dan kuma a san an da gairau cewa wani su daga sauran halitta a mulkin Allah ne abin mallaka ne ga Allah auli aula da hanya mafi cancanta ko bi tariqil auliye da tafarki na aulawi tafarki aulawi tunda idan wa'annan ma wanda suke madaukaka masu hankali masu tsari da sauransu aka ce su din ma dai mulkin Allah ne to wanda yake ma shi ba haka ba kamar dabbobi haka ai kana ma kenan wannan shine hikima inda ya bayyana a aya ta farko bi ma da ma a can aka ce ma nan ko biman aka sa man a wannan ayar ko aka ce man ko kuma ta yi a faɗa a cikin hikimar sauyawar bambancin da aka samu nuni ne zuwa cewa halitta gaba ɗaya suna cikin danƙin Allah tabaraka wata'ala da wanda suke marasa hankalin wanda su suka fi yawa da masu hankalin wanda su ne kaɗan amma dai dukkaninsu Allah ne yake sarrafawa duk hankalinka duk tsarinka ba inda hankalinka zai kai ka sai inda Allah ya kai ka duk hankalinka hankalinka ba zai tsara ma ka bar wani abu ba wanda Allah bai kaddara za ka bari ba shi yasa abinda Allah ya kaddara kana da hankalin kana ji kana gani sai ya faru sai bayan ya abu ka ringa tunanin kai waya ma akai akai haka ne a to Allah ya riga ya kaddara yayi ya za ba za a yi haka din ba tunda Allah ya riga ya kaddara haka yayi ya waya akai ma ne kaza ne har kaza ta faru a to yayi ba za a yi haka ba Allah ya riga ya kaddara sai ya faru saboda ko duk gaba daya da kai da abin mulkin Allah ne abin mallaka ne ga ubangiji subhanahu wata'ala fa inna ma domin ita ma musta'amalatu fi ghayr al-ajli kaseera kaseera ana amfani da ita dangane da wanda ba mai hankali ba mafi yawa wa man man kuwa ita ana amfani da ita ne ga mai hankali a mafi yawa to ubangiji ya fa'idantar da mu da ayoyin guda biyu cewa baki ɗin abin da yake sama daidai masu hankali ne ko marasa hankali da duk abin da yake ƙasa daidai masu hankali ne ko marasa hankali duk mulkin Allah ne a hakikatan a hakika kuma shi yake sarrafa su yanda ya nufa wa ma tabi allazina yad'una min dunillahi shuraka wannan da suke bauta wani abin daban ba Allah ba suke dauka wannan da abin da suke bauta sun yi tarayya da Allah a hakika to ba wani abu suke bi ba ba suna bin waɗanda suke sun yi tarayyar da Allah ba ne abu ne wanda yake da baki ne suka sa musu suna da baki ne suka sa musu suna amma gunki ba abin da haka nan duk wani ma wanda za a bauta ba Allah ba ba wani abin da Allah shi ne ya komi shi ya sa wani ya ce zai kira shi kuma ya ce wai za a ɗauke shi a matsayin abin da za a bautawa ai faɗa ya kawai da bakinsa amma abin ba haka yake ba ba masu tarayya bane lahu ga ubangiji al haqiqati bisa haqiqa ta'ala an zalika ubangiji ya daukaka daga a ce yana da wani abokin tarayya wal ma'ana abinda ake nufi la tabi allazina ya'buduna ghayra allahi asnaman shuraka haqiqata wannan da suke bauta wannan Allah a matsayin gumaka ba suna bin masu tarayya da Allah bane a wajen cancantar bauta a'a su ne dai suka sa musu a cewa iyayen gizin ne falman fiyo abinda aka kore zama wata tana tarayya da Allah a hakika lillahi amma su da suka ce suna bautawa sun ɗauki tarayya ga Allah sun tarar da wani da Allah to wannan tabbatacce ne kwarai sun tarar da wani da Allah amma wanda suka tarar din ba fa wanda yake yayi tarayya da Allah bane a komai shi yasa abin ya koma kamar fada ake da baki wato tasmiya zarar ambato ne illa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in laysa shay'un mimma ja'aluhu ilahan to to wa hadha nasisu qawlihim wannan shine nasijar fadin sa ala inna lillahi ma fis samawati wa man fil ard cewa gaba daya sama da kasai ba wani wanda ya sadankanta da kansa balle har a ce yana da ta cewa a game da wani amma na sai ta zamo har su sabata in tun da yake ya tabbata cewa baki ɗayan abin da yake sama da ƙasa na Allah ne laidai masu hankali waga da waninsu to ya tabbata ya ƙara tabbata cewa ubangiji tabaraka ta'ala ba shi da wani abokin tarayya don ba wani abu daga abin da suka san ya shi ubangiji da za a ce ya fita daga sammai ko ƙasai yaya wanda yake bawa na Allah za a ce kuma ya zamo abokin tarayya ga Allah ta'ala Allahu an zalika ubangiji ya daukaka daga a ce bawansa ya dawo abokin tarayya nasa in ya tabi'una ba wani abu suke bi ba ma ya tabi'una ba abin da suke bi fi zalika a cikin wannan illar zanna sai ko zaran zato aizan nahum annaha alihatu aizatin da suke cewa ita iyayen giji zai tafsima ulahu za ta ceto gare su wanda ko ba ta da ceton ba mai ceto a wajen Allah sai wanda Allah ya masa izini man zalla zai ya shau inda hu illa bi izini ba abin da suke bi sai ko zato wato ali anan muqalliduna li abai dan suna rataya ne da iyayensu cewa iyayen sun bauta wa gumakan nan shi yasa su ma da suka zo za su bauta wa gumakan har su kalu inda suke cewa inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun sun samu magabatansu akan tsari kuma su dinnan za su bi tsarin da suka sami magabatansu a kai ba tsayawa suka yi neman hujja ba abin da ake nema daga ɗan adam duk abin da zai fi kafin ya bi ya tsaya ya samu hujja a kai abin da magabata suke bi in akwai hujja a kai shikenan daidai ne a bi su a gode musu ma akan wannan dan sun bayyana abu ga- daidai abu abin da yake da hujja amma in aka samu abin da magabatan suke kai ba hujja a kai to me abin yi ba sai a kyale musu ba a tsaya abu mai hujja eh, abi wanda yake da hujja a kan a wa'in su ba su zamo ba illa ya rusu sai ko canki faɗi suke kirdada suke su faɗa yukazzibuna fi zalika suna yin ƙarya ko yakzibuna yakzibuna suna yin ƙarya fi zalika a cikin wannan hada min hasal masufi ala sifa wannan hasal masufi ne aka yi akan sifa cewa su dinnan ba wata sifa da za a sifanta su da ita sai ko sifar masu ƙarya ai laysa lam sifatun illa al-kadhib ba su da wata sifa illa al-kadhib ba sai ko ƙarya wal harsu fil asali al-hazr al-hazr wa tahmil abin da ake kira harsu asali shine kirdado da kwatantawa wal muradu bi na al-kadhib amma abin da ake nufi da kalma anan ana nufin ƙarya kama a fadar mufassir na fasir ya fassara ya ce ya kazimu na fi zalika huwa allazi
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون huwa allazi ja'ala lakum al-laila ubangiji shine wannan da ya sanya muku rana an ya sanya muku dare ja'ala lakum al-laila ubangiji shine wanda ya sanya muku dare haza wannan min jumlatil adillatil qad'iyya yana daga jumlar dalilai ne ke ala annahu wa Allah wahidu makadaici ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya Allah makadaici ne ba shi da abokin tarayya ɗaya daga cikin hujja akan haka shine daren nan da rana duk halitta da za su taru kamar a nan ƙasar yanzu misali a ce duk halitta da ta nan ƙasar da ta wani waje su zo su ce yanzu yanzu nan nan da minti ɗaya dole ƙasar nan sai ta koma dare suna da iko ba su da iko ba su da iko abin ya fi ƙarfin su ta yi sun yi jirgin sama sun yi kumbo sun yi meye sun yi meye amma dai ga wani abu da in in sun isa su zo da shi don su tabbatar da isar inda annabi ibrahim yake faɗa wa sarkin da yake kafa hujja fa inna allaha yati bishamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghribi to in ka ce kai ka isa ranan nan da Allah ya da yake Allah ya isa a kullun daga gabas sai yake fito da ita ta tafi yamma ta fadi to in ka ce kai ma ka isa to kai mu gane ka zo da ita a gobe daga yamma gobe in gari ya waye a maimakon mu ga rana ta bullo daga gabas mu ga a'a daga yamma ta bullo dan a san kai ma ka nuna isarka saboda ita lazi kafara kenan sai ya turis ya rasa ta cewa ba ya zama ba shi da ta cewa to ga wata hujjar ma shine dare shine dare daren nan sanda Allah ya nufa yake zuwa yanda Allah ya tsara haka yake zuwa akwai wanda zai ce shi zai kawo daren ko zai zai jinkirta zuwan daren ubangiji shine wanda ya sanya muku dare litaskunu fi dan ku samu nutsuwa a cikinsa wa fi hadhihi al-ayati itibaq akwai itibaki a wannan aya wato haisu huzifa min kullin naziru ko haisu hazafa min kullin nazira ma asbatahu fil ahar inda ya shafi a kowane bangare irin abin da ya tabbatar a ɗaya nan asali da za a ce huwa allazi ja'ala lakumul layla muzliman litaskunu fihi wan nahara mubsiran litadlubu fihi Allah shi ya sanya muku dare mai duhu don ku samu nutsuwa a cikinsa ya sanya kuma ku rana ko mai haske don ku tashi ku nemi abinci a ciki to amma a na farkon sai aka shafe musulman a na biyun kuma aka shafe litaɗulubu ɗin ko litabtago a shi yasa an yi abin da malaman balaga suke kira ihtibaki an yi abin da malaman balaga suke kira ihtibaki a wannan hara ubangiji shine ya sanya muku rana musala mai gani bai sinadar ifsari ilaihi fai sinadar ifsari ilaihi majazu da aka jingina ganin ga rana majazi ne ba shi ne yake gani ba ba ne bane yake gani mutum ne ko mai rai ne yake gani a cikin yini li'annahu yubsaru fihi Ya, alakar majazin wannan majazi ne a gali majazi ne isnadi alakar sa shine zarfiya domin wakaci ne da ake gani Eh, wakaci ne da ake gani inda fi kaka nan ah, wato shi na daren da ba a yi wannan majazin ba cewa aka ku ne za ku samu nutsuwa a cikin shi yasa yanzu da Allah subhanahu wata'ala zai mai da yini ya zamo ya dore kuna zata akwai wanda ya sai zo da daren da za ku samu ku nutsu babu ولا رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سلمان لها من قيامة من إله غير الله يأتيكم الليل أن تسكنون فيه akwai wani da zai kawo muku da ranar za ku huta babu haka nan da Allah zai sanya daren ya dore da daren ya zo sai ya zamo gari ya ki wayewa to kuna da wanda ya isa ya zo muku da wayewa garin in ba Allah ba ba ku da wannan shi yasa lalle a dawo abu Allah a gane da abin da ake a cikin ikon Allah ake a cikin sarrafawar Allah tabaraka ta'ala ake inna fi zalika hakika a cikin abin nan da aka ambata akwai la'ayatin ayoyi dilalatin abubuwa da yawa masu shirarwa ala wahadaniyati ta'ala bisa cewa Allah makadaici ne li qaumin yasma'un amma fa ga mutanen da suke jin abin da ake faɗa da kunnuwa na zakatansu hasawan da zikin an keɓance su da ambato la'annan mun tafi una bizalika domin su ne za su amfana da wannan su ne za su amfana wato suke ji sama'a ta da burin wata azu ji na lura da gargaduwa suna ji ji na lura da gargaduwa kalu
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا كافرين suke cewa bayan an kawo hujja akan kadaitar Allah da nuna cewa komai mulkin Allah ne sai aka dawo da raddi akan kafirai don a nuna irin yadda suke zurfi a wajen kin sauraron gaskiya aka ce kafirai ai yahudu wa nasara yahudu da suke cewa uzairu dan Allah ne da nasara da suke cewa annabi isa dan Allah ne wa man zama annal malaikata banatullah da kuma su a cikin larabawa da suke cewa wai mala'iku ƴaƴa ne mata na Allah wayannan da suna cewa ita zallahu walada wai Allah ya rikida qala ta'ala lahu ubangiji ya faɗa gare su subhana Allah ya tsarkaka daga ce ya rikida ai takaddasa wata nazza an zalik ya tsarkaka ya nisanta daga haka قال تعالى ومن تبارك وتعالى تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتهر الجبال هدا عند اولي الرحمن ولدا وما مجي للرحمن ان يتخذ ولدا اي سمي كسا suke da ace sun kikkece kasa kasa take da ace ta rugurguze ta zama daidai a duwar wazo kamar sa sulmiyo hadda su rushe rushewa me ya kawo haka dan an samu wasu masu cewa wai Allah yana da da ai me dace ba a ce Allah ya rigida domin duk wanda suke sama da ƙasa ba su da wani matsayi ce sai ko cewa bayi ne na Allah duk abin da yake sama ko ƙasa abin da duk yake ko ina a cikin halitta to bawa ne na Allah Allah tabaraka wata'ala shi kadai shine ubangiji shine mahalicci shine mai sarrafa komai subhana qala ta'ala ubangiji tabaraka wata'ala yace subhana tsarki ya tabbata ga Allah annal walad daga ce ya rukin da huwal gani Allah shine